أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل الطيبين الطاهرين والصحابة الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa barkanmu da haɗuwa a wannan lokaci mai albarka wanda insha Allah muka saba gabatar da karatun littafin umdatul hakam wannan shine zaman mu na 46 cikin karatun littafin kuma yau muna 11 ga watan sha'aban shekara ta 1442 bayan hijirar annabi alaihi salatu wassalam wasu zuriri da 25 ga watan maris shekara ta 2021 miladiya muna cikin babin da ke magana a kan janaza wato kitabar janayi ana aisha ta radiyallahu anha qalat anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati asbabin bid yamaniya laysa fiha qamisun wala amama wala imama wato wani hadisi an karɓi ta hanyar na na aisha Allah ya daidaita ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kufina fi salatu fi asrab kace lalle manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi an yi masa da kafani ne wato cikin tafafi guda uku an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kafani cikin tafafi guda uku fi salasati aswajin bidin guda uku kuma farare yamaniya irin tufafin da aka ɗinka su ne ko kuma aka saƙa su daga ƙasar yemen laisa fi ha qamisun wala imama a cikin wannan ukun da ta faɗa ɗin ta ce banda wato riga da kuma rawani to wannan malamai suka samu saɓani a nan wasu malamai su ce tunda ta ce banda riga da rawani tana nufin wato ba a sanya masa riga ba ba a sanya masa rawani ba kawai dai an naɗe shi cikin tufafi guda uku haka wasu malama suka tafi haka wasu kuma suka ce a'a ana nufin a cikin lissafin ukun nan ban da riga ban da rawani in har su ya zama biyar kenan yawwa to wannan ɗan kuma shi ne abin da ya fi kusa da daidai a gun malamanmu na malikiya malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai wato istihbabi ko muhimmancin yi wa mamata likafani da farin abu in za a yi wa mamaci likafani ta a yi mashi da farin abu saboda girmamawa gari shi e kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam dama a cikin wani hadisi ya ce ilbasu min siyabikumul bayad فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم yace ku sanya wato tufafi farari domin fararen tufafi suna daga mafi alkhairin tufafinku kuma a cikinta za ku riƙa yin da kafanin mamatanku da kaga wannan hadisin ya zo da kamar umarni kenan da cewa an za a yi wa mamaci da kafani a yi mishi da farin abu to a dudure za mu zo magana nan gaba akan ainihin shi kansa da kafanin shin yaya ake yinsa da sauran dai abubuwa insha Allah za mu magana nan gaba kadan an ummi atiyata al-ansariya radiyallahu anha qalat dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiyat ibnatuhu faqala اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا هقوه وقال أشعرنها به تعني إزاره وفي رواية سبعا وقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون ثلاثة قرون وانا حديث وانا حديث عن كروس عنير أم عطية al'ansariya umar iya al'ansariya dinnan ta da cikin manyan matayen sahabbai na garin madina ainihin sunanta nusaiba ainihin sunanta nusaiba bintul hari al'ansariya ta ruwaito ilimi mai yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wasu daga cikin malamai masu tabakan cewa ita din mahaddiciyar alkur'ani ce ta dai ruwaito ilimi mai yawa tabbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin wato wani hadisin ta ce da kala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam hin tuwfiyat imnatu lalle manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya shigo gare mu yayin da yarsa ta rasu ranar yarsa din nan an yi sabani malamai sun yi sabani mafiya yawan malamai sun taba kan cewa zainab ce yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matar sayyiduna usman amma wasu kaɗan daga cikin malamai sun taba kan cewa ruqayya ce ita kuma ruqayya matar wato abul as ibn rabi'i shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zance mafi inganci ƴaƴansa guda bakwai ne Allah ya bashi guda uku maza hudu kuma mata a dukkan 'ya'yansa baki ɗaya sun rasu a daransa shi ya binne su yansa guda ɗaya ce wacce ya rasu ya bata ita ce na na faɗi bar da lafa babba a cikin 'ya'yansa shine alƙasu shine namiji daga shi sai abdullahi daga shi sai ibrahim al-mu'azzam wayannan uku su ne 'ya'yansa maza amma wasu malaman suna cewa akwai al-zahir akwai kuma abdayyib amma wa'annan duka gaskiya laqabai ne na shi abdullahi din ana kiran shi ana kiran shi abdullahi tayyib ko abdullahi tahir dan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma ainihin sunan shi dai abdullahi shi kuma alqasim din shine dama na fari a cikin matar matan kuma suke babba ita ce ruqayya ruqayya daga ita sai zainab daga zainab sai ummu kursum ita na na fadimar radiyallahu anha ita ce karamar su a shekaru kwarai kuwa saboda haka shi alqasim da abdullahi duka sanar da su tun a garin madina dama duka ƴaƴan na na kadija su ta haife su in banda shi ibrahim al-mu'azzam shi ibrahim al-mu'azzam mahaifiyarsa ita ce mariyatul qilubiya baiwa ce wacce sarkin askandariya wani yanki ne na misira ana kiran shi muqawqis ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita a matsayin kyauta baiwa ce amma tana daga cikin maɗaukaka a ainihin nan garin nasu suna girmama ta sosai suna ganin darajarta da wasu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa cewa ya musulunta to ya girmama dai yan aikin na annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai karɓi musuluncin ba amma dai ya ba da kyaututtuka da likita da kuma wato wani kwangin ko kuma wani tulu haka na zuma da wani tulu na ruwan cista da kuma wani likita da bayi guda biyu ita mariyatul kibutsiya da kuma yar uwarta mai suna ina jin sunanta sirina ya hada sai kuma wani jaki ko kuma alfadari wanda ake cewa duldulu to da suka aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ita sirina din sai ya ba wa wato hassan bin sabit mawakinsa ya ba shi kyautarta wato alfadarin kuma shine wannan duldulu alfadarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ma mara yake kibiya din yayin nufin zai kyautar da ita sai sabai ta ce a ya rasulullahi wannan din ka rike ta mana saboda kai kanka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sadaka da ita ta haifa masa Ibrahim al-Mu'azzam zumar kuma da citar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba saboda magani ne likitan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a ka koma ba ma bukatar ka saboda mu mutane ne waɗanda ba ma cin abinci sai mun ji yunwa idan mun tashi ci kuma daidai cikin mu muke ci na haka ba ma buƙatar likita don ko yanzu da mutum zai taimaka wa kansa wato ya karanta ainihin lodin abinci don Allah ya da mutum zai zauna lafiya haka lura ai za ka ga da azumi mutane sun fi zama lafiya duk da gashi azumi yake amma za ga asibiti ba a cika sosai ba a samun yawan yawan zazzabi ciwon ciki da ciwuka da masu ciwon hawan jini masu ciwon siga da sauransu duk ba ya tashi da azumi saboda karanta abinci dama duk cutar samu tana cikin abincin da muke ci ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa likitan ya koma to ita wannan malamin zuriya ita ta haifa masa Ibrahim al-Mu'azzam eh to an ce hadda wani namiji ma aka wanda yake shi kuma dan baffan Sumariyan ne aka kawo su tare eh kwarai kuwa to saboda haka wayancan ƴaƴansa duka mazan duk sun rasu a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ruqayya sai aka ba wa abul as ibn rabi shi kuma dama dan uwanta ne ta wajen nana khadija shi din dan dan dan uwan nana khadija ne wato dan kawunta ne sai aka bashi to da ummu kulsum kuma da da ruqayya da zainab ita zainab din sai aka ba wa sayyidina usman sai ta rasu a lokacin an tafi yakin badar shi sayyidina usman bai je yakin badar ba ya zauna yana jinyarta sai ta rasu da ta rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa amwata ummu kulsum to lokacin kuma tana hannunsa shi kuma sai na ali sai aka aura masa na Fatima radiyallahu anha warai kuwa to shi to shi sai na sai na Usman yadda waccan ta farkon ta rasu ita ma ta biyun rasuwa ta yi yawa ita kuwa na Fatima radiyallahu anha sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya da wata shida sannan ita kuma ta rasu yawa to wannan wacce suka wanka din nan malamai da yawa sun ce Zainab ce zainab ce matar sirna usman su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya shigo gare su yayin da suke wankarta sai ya ce faqala sai ya ce in sunna ha ku wanke ta salasan sau uku aw kamsan ko wanki biyar aw aksara min zalika ko fiye da biyar din ma in ra'aytunna min zalika ay in ra'aytunna zalika idan kun ga hakan wato kun ga bukatar hakan bima'in wa sibirin ku wanke ta da ruwa da kuma magarya wato a dandaka magarya a zuba a cikin ruwan waje allatul akhirati kafuran ku sanya kafur a yasan kafur ko yawa ku sanya shi a wankin karshe aw shay'an min kafur ko kuma wani abu daga kafur fa idza faramtunna idan kun kare wankanta to azinna li to ku sanar da ni tace falamma faramna yayin da muka idar da wankanta azannahu sai muka sanar da shi fa dana hiqwahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu wato ainihin kwarjallansa ko kuma ya bamu rigarsa wa qala sai ce ashirna hadi wato ku ku ku sanya mata shi ku lullaba mata shi ya zama shine dab da jikinta وفي رواية سبعا أو رواية أكتشف وانكيت سوبكوي وقال يشي ابدعنا بما يمينها إذا ذاك وانكيت كفارة دقوق انت مداما ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها لكما دقوق كفر قرابا الأولى أجكنتا كفارة دما وأنه أمة قية قال كما أو رواية عن شيء أمة قية تاتي وجعلنا رأسها ثلاثة قرون سيمك سنجا كانتا واتو kitso uku kitso guda uku eh to wannan hadisin yana kunshe da hukunce hukunce kala kala ya zo da wato abubuwa da yawa na hukunce hukunce kamar yadda na faɗa ita wannan umu abiya wacce aka roto wani hadisin daga gare ta wato an ruwaito hadisai sun kai guda arba'in daga gare ta bukhari da muslim sun yi ittifaki akan guda shida bukhari ya kadaita da guda daya muslim ma ya kadaita da guda daya kuma daga cikin almajiranta waɗanda suka rawaici hadisi daga gare ta akwai muhammad bin sirin akwai yar uwarsa hafsatu bintu sirin da kuma jama'a daga cikin marwaita hadisai sun ruwaita irin hadisanta radiyallahu anha kalmar da aka ce tuwafiyat din nan da kala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina tuwafiyat to kalmar tuwafiya dinnan wato ta ta rasu kenan tuwafiya dinnan kalma ce da take nuna a rasuwa haka nan ana a larabci ana iya amfani da har a kalmar halaka ko mata ko qada da dai sauran kalmomi irin na larabci haka duka larabci da yake mayarwacin harshe ne duka ana amfani da wayannan kalmomin don nuna kamar rasuwar mutum sai abu na uku da ya ce au aftara min zarika ko ku wanke ta sama da haka dinnan min zaliki au aftara min zaliki ko ku wanke ta fiye da fiye da haka din kun ga hakan to malamai sun yi saɓani shin menene adadin wankan da za a iya wankar mamaci wasu malaman sun tsaya akan cewa iya ukun nan ne ba za a ƙara akan haka wasu sun ce biyar wasu sun ce daga bakwai ne shine iyaka ba za a ƙara ba a kan bakwai da sai kuma malamai suke saɓani shin idan bayan an gama wankan mamaci an mar wanka bakwai ɗin sai kuma aka ga wani abu ya fito daga jikin shi misali a ce kamar hatsari ya yi an gama wankan an yi wanka bakwai ɗin kuma sai ga jini kuma ya sake ɓulɓulwa daga jikin shi to ya za a yi ko kuma tsananin jinya ya sha an gama wankan bakwai ɗin sai kuma ga kamar ba haya ko fitsari ko wani abin ya fito daga jikin shi ko ta bakin shi ko ta jikin shi dai gaba daya yaya za a yi to wasu malaman sun tafi akan cewa sai an sake yin wankan kamar imamu shafi'i ya rubuta kan cewa a ƙara wankan shi a ɗora akan bakwai ne amma kamar su maliku sun tafi akan cewa a wanke iya iya wannan abin da ya fito din eh mm yawa mm za dai mu za dai mu zo kan matsalar ba da ta shafi wannan din gaba daya ainihin wankan akwai sabanin malamai sosai game da shi kansa ma ruwan a malikiya shi imam malik ya ce wankin farko za a yi shi ne da ruwa gari mai tsarki wanda babu wani gaure a cikinsa sannan na biyu sai a sa sai a yi da ruwan magarya na uku kuma sai a yi da kafur ɗin in babu kafur yanzu malamai suka ce a iya yi da sabulu saboda amfanin kafur ɗin shi ne wato tsantsana jiki da kuma hana jiki riɓewa da wuri ko canzawa da wuri da shi ma kuma sabulu yana iya ba da wannan fa'idan zai tsantsana jiki ɗin saboda in mutum jikin shi yawan ko da sabulu har sheki za ga fata sa tana yi sannan kuma bayan haka sabulu ma yana da kamshi kamar da shi kafur ɗin yake da kamshi to bayan wannan to shi kenan saura kuma a iya ƙara wankansa da magaryar halin cika wanka biyar ɗin amma yawanci ma wasu malamai sun ce a iya ukun nan ma ya yi عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راهلته فوقفته أو قال فأو قصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنقوه ولا تقمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا ولا تخمروا وجهه ولا رأسه وانا حديث أنكر السانير dan bakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato Abdullahi dan Abbas Allah ya nutsu da shi da mahaifinsa yace baina ma rajulun a tsakankanin wani mutum waqifun bi arafa yana tsaye a arafa akan abin hawan sa kenan idh waqa'a ala rahilati sai ya fado daga kan taguwarsa yana kan raƙumarsa sai ya fado to waqasatu sai ta karya masa wuya wato wuyan sai ya karye mutumin ya rasu kenan a nan a arfa au ƙara fa auƙasa ko kuma ya ce fa auƙasa wato ta karya mar wuya fa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi yace irsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa da magarya wa kaffinuhu fi thawbayhi ko masal kafani cikin tufafinsa na haramin tufafinsa biyu din na harami ka san a harami in mutum ya yaran ne kai na aikin hajji aiki babu biyu ne a cikin safo da kwarjalle wanda ya daura da kuma mayafi wanda ya yafa ko to annabi sallallahu alaihi wasallam yace aiwa wannan bawan Allah da kafani a cikin wayannan tufafin kade wala tuhannidu kada ku sanya masa turare wala tukhammiru ra'sahu kada kuma ku lallabe kayansa da komai fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan domin za a tashi shi a ranar al-qiyama yana talbiya yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak to haka za a tashi shi a ranar al-qiyama yana yi to kaga wannan yake ƙara tabbatar mana da cewa a duk abin da mutum ya mutu a kai yana yi da shi za a tashi shi a kan shi a ranar aljiyama ya sa ake so koyaushe mutum niyyarsa ta zama ta alkhairi ko da mutuwa za ta riske ka haka to ya zamto dai akwai niyyar alkhairi a cikin zuciyarka in bacci za ka yi ka nemi gafara da dukkan zanabanka ka tuba daga duk laifukan da kake yi sannan inda wani da kuke gaba da shi ko da ba ku shirya ba to ka kwana da niyyar cewa Allah da ko gobe goben nan za ka san yadda za ka yi ku shirya da shi a daina gaba da duk wannan kaganiyar ce ta alkhairi yawon yawon saboda mutum ko da mutuwa ta riske shi ya zama ya tashi da wannan kyakkyawar abu nan din wa fi riwayatin an tura yake wa la tukammiru wajhahu wa la ra'sahu kada ku rufe fuskarsa ko kayinsa saboda mi saboda shi mai harami wannan kaga duk alfarma ce ta mai harami kar a sa masa turare dama wanda ya daura haramin aikin hajji ba ba ba zancen shafa turare kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kar a rufe kansa kar a rufe kuwa fuskar sa kaga sauran mamata ana rufe kansu da fuskar yawwa to wannan shi ma malamai suna da sabani anan sauran mazahibu kamar hanbaliya su sun dafa akan cewa duk wanda ya mutu da harami a jikinsa to wannan hukuncin wannan mutumin haka za a yi masa amma malikiya da kuma a hanafiya su sun tafi akan cewa in mutum wato hukuncinsa wanda ya mutu da harami a cikin hukuncinsa kamar na sauran mamata ne shi wannan abin da ya faru na wannan mutumin sun ɗauki shi a matsayin kususiya ce tasa yawon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ke dance shi ne da wannan hukunci cewa za a tashe shi a ranar alkiyama yana mai yin talbiya yawa to sauran kuma da suka mutu da harami a jikin su ai babu wanda ake wa wahayi balantana ya gano cewa su ma haka za a tashe su to shine hujjar hanafiya da malikiya akan haka ya amma su mazhabar hanbaliya suna aiki da hadisin kai tsaye akan kowanne mamacin da ya rasu da harami a jikinsa yawa عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يؤذن علينا وانا حديث عن كربو الشهير أم عطية وشريط أزلنا مكرم حديث انت تتي متون ير مدينة الله يدل عيد تتي نهينا عن اتباع الجنائز أن هنا مو بن جنازة وتوركي الغاوة أن هنا مو ماتا walam yi uzam arena amma ba a matsa ba a kanmu ba a matsa a kan cewa lalle lalle kamar an haramta lalle kare kare da muji ba wato an hana su amma hani ne na karhanci yawa to wannan malamai sun rabu biyu akan wannan akwai malaman da suka tafi suka tsananta akan karhanci cewa lalle lalle mace ba za ta ji makabarta ba za ta ji janaza ba za ta yi yakkiyar gawa ba da sallar gawa da sauransu da amma daga cikin malamai akwai wanda suke ganin mace za ta iya zuwa a yi sallar gawa da ita musamman ma idan mijinta ne ya rasu ko ɗan uwanta ko mahaifinta za ta iya zuwa ita ma ta bi sau ta bi sallar a can baya in liman ya kabbara ita ma ta kabbara ta masa sallah ta masa addu'a in za a raka shi zuwa kabarinsa kuma nan ma za ta iya bi akwai malamai da suke ganin haka kwarai kuwa na'am kware kuwa sosai kuwa idan amma duk da hakan idan an amintu daga fitina ana ganin babu wata fitina daga ita bangaren ta ko daga bangaren masu yin rakiyar gawan wato maza ba za su fitinu da ita ba kuma dama ba za ta shiga gaban mazaje ba yawwa kwarai da yawwa ala ayu halin dai saboda haƙƙi ne na ilimi in malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza to in kana ba da darasi dole ka kawo ra'ayin kowanne malami yawwa na'am eh a har kirgawar ai ga abin da ta ce ta ce an hana su kaga an hana su waye hana su kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam in sahabi ya ce an umarce mu ko an hana mu yin kaza to yana nufin annabi ne kai tsaye yawa tunda mai ba su umarni da hani ai annabi ne sallallahu alaihi wasallam yawa to ta ce an hana su bin wato rakiyar gawa amma ba a ananta musu ba yawa yawa da shi sa mafi dai nisan hukunci dai a cikin abin shi ne a ce karhan a ce makaruhi ne yawa sai dai an ga wata fitina kuma za ta biyo baya to a nan ne kuma sai ya zama haramun saboda dalilin wa'annan fitinin da za su iya biyo baya da
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرئوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وانا حديث عن كرؤوس سعين سيدنا أبو هريرة الله يبدلسي عن النبي صلى الله عليه وسلم شكما يا كرؤو لك من الله سيرا دعون شاء الله سبتا غريش قال يسي أسرعوا بالجنازة وتكوي قدقاوة بالجنازة shi ma wannan gaggawar nan malamai suna da sabani akai shin gaggawar shirye shi mamaci in ya rasu ko kuma a'a gaggawar a kai shi zuwa kabarinsa bayan an wanke shi an sallace shi wace gaggawa ake nufi to a wasu malaman suka ce dubbin dubbin amma sai an fara tabbatarwa da rasuwarsa kamar yadda muka faɗa a darasinmu na 45 ko yawwa lalle ne a rika tabbatarwa da rasuwar mutum musamman ma wanda ya rasu ta dalilin accident ko wani abu ne ya buge shi misali ko kuma mara lafiyar da an san dama yakan suma yawa ko irin yanayin jinyar da ke fama da ita ta shafi numfashi ne misali kamar mai asma haka kagar jinyarsa ta numfashi ce to irin wannan duka akwai buƙatar ya zamto likitoci sun tabbatar da rasuwar mutum kwarai kuwa domin ran nan ina sauraron wani malami yake cewa wani almajirinsa ɗan uwansa ya rasu a damagaram damagaram nijar kenan kasan suna da zafi suna da yanayi na zafi sai ce da aka mara waya sai ce to gaskiya shi kar abin neman ɗan uwansa a kyare shi sai ya kawo shi gida ya musu waya saboda aka ya hau mota malamin ya tafi da motarsa aka ɗora mar gawar ɗan uwansa wallahi ya taho da gawan nan yana yana gudu da yake hanyoyinmu nan najeriya sun fi nasu na can motar nan tashi ya kunna ac sosai a ciki yana cikin tafiya ana cikin haka kawai sai waɗanda suke tare da shi a wani kuta motsi ma muke ji a cikin but kawai sai ya fata dubawa da za a yi kawai sai a ga mutumin nan ya farfado haka ashe ashe su ma yi tun da safafa ya rasu ashe tsabar zafi ne dama bai da lafiya kuma zafin ne yayyawa a garin ta kai da kawai ya suma doguwar suma tun da safi ai tun da daddare kai har aka kwana washe gari sannan ya je ya ɗauko shi wajen yamma kaga wajen ya yi kusan awa ashirin yana sumi to bayan ma an dawo gida wato ya rayu har ya haifi ya har ta ita aure ya aurar da ita yawa da zo da haka sai a rika tabbatar da mutum ya rasu sai an tabbatar da rasuwa sai an tabbatar mutum ya rasu to daga nan to ana so a gaggauta kar a tsaya wai sai sai wani ya zo sai wani ya zo a je a nemo malam wani daga unguwa ka zo ya zo wanke shi ba haka bane a wanke shi wankan ga wannan yan uwa ba wani abu ne mai wahala ba irin yadda ake wankan janaba haka za ka yi wa gawar da farko dai ka fara tabbatar da cewa ka wanke al'aurar gawa yadda ake yi ma tukunna shi gawa rara ake tuba gawa ko kuwa da tufafinsa shi ma akwai sabanin malamai amma da mazhabin mu na malikiya ana cire tufafin gawa rara kenan amma za a rufe iya wajen al'aura yawa za a bar shi da dan gajeren wando ko a nemo koda kamfai ne a sa wa gawar sannan sai a wanki gawar a haka in an wanke wato zaka wanke masa wajen jannata sa sannan sai ka ɗaura masa alula in ka ɗaura masa alula kuma har bakinsa za ka gano ka ka dirje masa yawa ka ɗaura masa alula sosai sannan sai ka wanke masa kansa wanki uku ka wanke masa tsagin jikinsa na dama sannan ka wanke masa tsagin jikinsa na hagu wannan fa da ruwa mai tsarki mai kyau bayan ka gama wannan in sanyi ake yi ruwan a tabbatar an dumama shi in kuma zafi ake yi to dai kada a yi masa wanka da ruwa mai mugun sanyi ya zama to dai lamlam dai wanda ko kai zaka iya wanka da shi kai mai rai saboda duk abin da zai cutar da mai rai to zai cutar da mamaci yawa to sai a masa wanka da ruwa lumlum in zafi ake in sanyi ake kuma kamar yadda na faɗa a dumama ruwan to na biyun kuma sai a masa da wato ruwan magarya ganyen magarya za a samu sai a daddaka shi a dandaka shi a dandaka shi sai a zuba a cikin ruwan a dafa an dafa to sai a firka kamar yadda dai za ka yi wanka sannan sai a wanke shi da wannan na magaryar sannan sai kuma bayan wannan sai kuma a wanke shi da sabulu a na uku daga nan kuma sai a bi duk wuraren sujada a jikinsa a sassa masa turare yawwa wasu malaman suka ce kamar ƙofofin hanci ƙofar kunni za a iya dangwala turare haka a sa a jikin auduga a ɗan tattace masa saboda ƙwari kan su shiga masa kuma yawa eh bayan kuma guraren su zanarsa kamar gwiwa gaɓoɓin nan dai guda bakwai goshi hanci ko gwiwoyi tafukan hannaye sai nan ɗarfar ƙadamai wato ainihin diddiginsa duka nan sai a nan shafa masa turare to sannan sai kuma a sanya shi cikin tufafinsa kaga wannan wanki uku kenan idan akwai najisa ko kuma jini da yake yawan fita a jikin shi ko wata buƙatar haka ne to za a iya yi marka wurin wankan biyar ko bakwai amma ba a ƙarawa akan bakwai yawa na'am a ai lalle ne ya kai uku lalle ne ya kai uku yawa eh yawa eh in babu magayya a kusa sai a yi haka yawa yawa eh ƙwarai kuwa eh na'am da ita ɗin hakan da hakan eh ƙwarai da mutu hakan za a saboda haka asiri ubin janaza ku ku gaggauta da gawa fa inna ha in ta kusa da domin cewa ita gawar idan ta kasance nagartacciya ce to in mutumin kirki ne fa khairun tuqaddimuna ha ilai to lallai kuna gabatar da ita ne zuwa alkhairi wa in ta kusuwa zalika idan kuma ta kasance kishiyar haka ne wato ba ba mutumin kirki bane fa sharrun tad'unahu an riqabikum to sharri ne kuke saukewa daga wuyoyin daga kafadunku ko kuma daga wuyanku eh ya zo a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka ita ita ita gawa idan an dauke ta ta qulu bi sautin yasma'uhu kullu shay'in tana faɗa da kowanne da wani irin sauti wanda kowace dabba tana ji in banda dan adam da aljini in kanar salihatan qalat idan gawar mutumin kirki ne tana cewa qaddimuni qaddimuni ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ku kai ni idan mutumin kirki ne yana faɗa dabbobi da ƙwari duk suna ji da bishiyoyi dan adam ne da aljini ba zai ji ba idan kuma gawar mutumin banza ce fa tana cewa ya ya wailaha ya kai tona ina za ku kai ni ina za ku kai ni kar ku kai ni to in mutumin banza ne ke gawarsa tana faɗar wannan ya saba usauta ha kulli shayin komai yana jin kowane abu yana jin wannan sautin illa insan sai dai dan adam walau sami'ahu sa'ika su'ika da dan adam zai ji wannan din to da to da ya suma eh to tsabar tsoro mm zauna ka ala ayi halin dai wannan shi ne saboda haka wani lokaci in ba da akwai wata bukatar hakan ba to kaga irin cewa lalle lalle a ajiye mutum ne dauki dogon lokaci ba abin ne shi ba to wannan ba bai da bai da wani muhimmanci da sai dai inda wani waliyin sa waliyin gawar wanda ana jiran shi kuma baya nan misali yawa ko kuma dan nema masa albarkar jama'a maimakon abin ne shi da daddare to a iya jinkirta a shi to gobe da sassafe sai abin ne misali yawa domin shi akwai abubuwa waɗanda a addini ana so a gaggauta su abu na farko biyan bashi da zara ka samu dama ka biya bashi abu na biyu saukar bako da kayi bako to maza maza ka bashi masauki ka nuna masa banɗaki ka kawo masa ruwan sha sannan kuma ka kawo mishi abinci ka sauki shi abu na uku sallah idan lokacin ta yayi a gaggauta a yi ta yawa abu na hudu aure idan budurwa ta isa aure a gaggauta da ta- da zarar ta samu manemi a gaggauta a aurar da ita jinkirin nan shi ya bashi da wani amfani abu na biyar shine wannan din idan mutum ya rasu to a gaggawa a kai shi mukuncinsa yawa eh. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت ولا وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها وقام في وسطها وانا حديث عن كرش لدى سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي لدى سن صحابة عنه صلى الله عليه وسلم an ce lokacin da aka yakin badar duka duka bai fi ɗan shekara sha ɗaya ba haka eh ainihin shi ba musamman madina ba ne mahaifiyarsa ce ta zo da shi nan garin madina ta yi aure eh saboda haka wata rana sai sai yi kokawa sai suka kokawa da wani yaro wasa haka da yara sai suka kokawa da wani yaro a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi din samura tudin sai ya kada wancan to daga nan ne sai aka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda ka ka da karfi yanzu a iya zuwa da kai yaki dama yana so a rika zuwa da shi bin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa a'a saboda shekarun shi ba su kai ba to da ya ga sun yi kokawa da wani har ya kada wani to shi ne aka ce to daga nan a iya zuwa da shi to daga nan shine in za a je kamar sariya haka za a dan tura a je dan wani yaki haka wanda za a tura mutane yan kalilan to akan sa haddi shi saboda yana da gwarzantaka da jarumtaka daga gare shi aka rawaito wannan hadisin yace sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam ala mar'ati nayi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa wata mata matan fini fasiya wata ta rasu a biki a bikinta fa qama fi wasiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a tsakiyarta to anan shi ma malamai sun yi sabani ina ne ya kamata limami ya tsaya in mace ce eh ah, wasu malaman sun ce in mace ce kamar yadda ya tsaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito ya tsaya a tsakiyar wannan matan wato daidai wajen uku kenan to sai sai- sai limami ya tsaya a daidai nan wasu malaman kuma suka ce wajen kirji eh in namiji ne amma a wajen kirjinsa ko kuma kayinsa wannan duka kowane ya tabbata a cikin ruwaya limami ya iya tsayawa eh in mace ce kuma daidai wajen tsakiyarta eh idan kuma mutane ne da yawa fuska da su ba ya kamata a fara gabatarwa a gaba aka ce mazajen ya kamata su zama su ne daga gaba inda mahaddata alkur'ani ko wadanda suka fi yawan karatun alkur'ani su zama su ne daga gaban liman daga kusa da liman sannan sauran mutane suna bayan su yawa yi yawa ana bi musa abdullahi bin qaisin al-ash'ari radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-sariqati wal haliqati wash-shaqati wani hadisin an karɓo shi ta hanyar abu musa al'ashari shi ne abdullahi bin kaisin allah ya yarda da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu ya mishi shaidar imani da shi da jama'arsa eh kwarai da gaske kuma kamar da na gaya muku a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya ya saurari muryarsa in yana karatu da qur'ani daga gare shi aka rawaito wannan hadisin yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah kira da amince Allah sabata gare shi bari'a min min as-saliqati yayi bara'a wato ya fita wato ya ce ba shi babu mai wannan halin halaye ne guda uku asariƙatu asariƙatu ɗin ita ce mace mai ɗaga sauti da kururuwa in an yi rasuwa ɗaga sauti wa- tana tana rusa ihu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba ita wal haliqatu da matar da idan wani abin bakin ciki ya faru za ta rika kama gashin kanta suna cizgewa ko kuma ta kanta kwarkwabo duk suna yi a da zamanin jahiliya suna yi sai masu ta aske kanta ta koma kanta kamar na namiji saboda wai abin bakin ciki ya same ta wa shaqati da kuma matar da ke yaga tufafinta saboda abin bakin ciki ya same tana yaga tufafi tana yaga tufafi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga sha'anin soyayyen guda uku nan saboda haka to kaga wannan duka meye dalili dalilin shine wato in yarda da hukuncin ubangiji saboda haka wannan ba wai sai su ba duk wani wanda ma ubangiji zai kaddara maka faruwar wani abu kai kuma ka kasa haƙuri ka fara bin yan duba a duba maka kowa na ne ya jefe ka ne anya ku ba wani bane anya ba sharrin makiya bane anya ba sa hannu bane kaza ya same kamar daɗi kaza ma ya sake samun kamar daɗi lokaci guda abubuwa biyu ko uku marasa daɗi sun same ka shikenan mutane kana kan tauhidin ka tsantsa sai mutane su kokarin a mushrikantar da kai a fara jefa ka a jefa maka kokonto to shikenan kana bawan Allah Allah ba zai jarrabe ka ba dan me Allah ba zai jarrabe ka ba kana bawan sa kuwa dole Allah ya jarrabe ka inda ubangiji dama ya ce la tumlauna fi amwalikum wa anfusikum lalle ne sai an jarrabe ku akan kanku ko a dukiyoyinku yawa yawa to saboda haka akwai dan lokacin da ya rage mana zamu dan karanto wani abu na daga sabanin malamai ko kuma abubuwan da malamai suka ce akan harkar zanaza insha Allah Allah ya kai mu kuma karatu na gaba sai mu karasa dukan malaman musulunci sun yi wato ittifaki akan mustahabbanci ko kuma muhimmancin yawan tuna mutuwa da kuma yin wasiya ga wanda yake da dukiya lalle ya rika yin wasiya ya bar wasiya kafin ya rasu ko kuma wanda yake da wani abin da za a iya yin wasiya a kai to lalle ne yi wasiya tun yana da lafiya kuma muhimmancin yin wasiyan nan ya fi karfafuwa yayin da mutum ya haɗu da jinya kuma malamai sun yi tufaki a kan cewa duk lokacin da aka gama mace ya riga ya kawo gargara to a fuskantar da shi zuwa ga alƙibla a fuskantar da shi zuwa alƙibla saboda me saboda muhimmancin ita a kallon alƙibla din kamar yadda dama mun yi wannan maganar ko a karatunmu da ya gabata kuma mashhurin zance dai a mazhabar imam malik da imam shafi da imam ahmad shine cewa dan adam baya zama najasa dan ya rasu gawar dan adam ba najasa bace ko da ya rasu ko da ko ba ba musulmi bane ba najasa bace imam abu hanifa shi kuma ya ce in dan adam ya rasu to ya zama najasa a malamai sun ce idan mutum yewa yayi wankan gawa to shin shi kuma me hukuncin sa malamai suka ce ya je yi alola kamar mazhabar maliku kenan wasu malamai kuma suka ce a'a wanka zai je yi shi ne kuma ƙaunin imamu shafi kuma wutarwa daga imamu ahmad sannan malamai sun yi tufaƙi a kan wato za a yi wa mamaci kamar gunda ake kamar ɗaukar hayar masu wankan gawa kamar manyan birane da sauransu idan an maka rasuwa za ka je ka ɗauko mutane ne wanda za su wanke shi da kai shi kabari da tona kabarin da sauransu to shin a wace dukiyar za a biya hayar masu wannan aikin aka ce a dukiyar shi kansa mamacin ne sai an fara fitar da wannan abin da za a dawo dawainiyar yi masa wannan abubuwan kafin hannu kafaninsa da sauransu sannan kuma sai a biya masa bashi sai an fara gabatar da wannan sannan a gabatar masa da biyan bashi sannan kuma sai wasiya malamai sun ittifaki akan cewa wankan mamaci wato farilla ce ta kifaya idan kuna da yawa in mutum ɗaya ko biyu suka tashi suka ji suka yi sun sauke muku farillancin amma in har ba a yi ba to farillancin yana kan kowa to shin menene yafi a tube mutum tsirara ne ko kuma abin ko kuma a wanke shi da tufafin shi a jikin shi wanne ne yafi imam abu hanifa da imam malik sun ce a tube shi tsirara amma a suturce mishi al'aurarsa yayin da za a wanke shi imamu shafi da imamu ahmad sun ce abin da ya fi shi ne a wanki mutum da tufafinsa a jikin shi amma imamu shafi idai ya ce abin da ya fi a wani ƙaurin nashi kenan shi ne ya ce a wanki mutum in za a wanki mutum wato a wanke shi a inda yake kallon sararin samaniya a gunda ba mai rufi ba wasu malaman kuma a matsayin shafiya suka ce a wanki mutum a gu mai rufi shi ne ya fi haka nan ruwa mai sanyi ruwa mai sanyi agun imam abu hanifa ya ce shi ne ya fi a wanki mutum da shi amma ba mai tsananin sanyi ba ko kuma idan ya zamto akwai wato akwai akwai dauda da yawa a jikin mutum ya ce to a dumama ruwan shi ne ya fi malamai sun yi ittifaki akan cewa mace za ta iya wankan mijinta to shin shi miji zai iya wankan matarsa imam abu hanifa ya ce a'a bai halatta ba bai halatta miji ya wanki matarsa ba gara ya bar mata su wanke ta yan uwanta mata ma sauran malamai suka ce a'a ya halatta to da a ce mace ta rasu a inda babu mijinta kuma babu wani muharramanta sai duka mazajen duk mazajen da ke gun ajnabiyanta ne ko kuma namiji ya rasu a inda babu wata mace ba mace ba matarsa babu kuma muharramarsa kuma babu wani namiji du mata ne a gun amma ba muharramarsa to shi ya za a yi to a mazhabar imam abu hanifa da imam malik suka ce a taimama za a yi wa mamacin an gane ko ko mamaciyar mace ce ba a santa ba sai ta zo ta rasu kuma gaba ɗaya maza ne a gun to aka ce kawai sai a yi mata taimama ko kuma namiji ya rasu a inda gaba ɗaya mata ne a gun ta aka ce sai mace taimama shi kenan imamu shafi'i ma wani ita ce fatawarsa a wani ƙaunin imamu ahmad shi kuma fatawa biyu ya bayar a wani ƙaurin ya ce haka za a binne shi a wani ba taimamar ba komai haka kawai za a ji a binne shi a wani ƙaurin kuma ya ce a yi masa taimamar a wani ƙaurin imamu ahmad ɗan hanbal ya ce shi wanda zai wankan in mace ce wanda zai wanke ta sai ya sa hannunsa a cikin wani tsumma kamar ya sa safar hannu kenan sai ya wanke ta ita ce kuma wata fatawar ha'ila daga imamu shafi'i shi ma akan haka imam al-auza'i shi kuma yace kawai abin ne gawar haka ba tare da wanka ba eh to shin ya halatta musulmi musulmi ne mutum ne musulmi yana da sai mahaifinsa kuma kafiri ko kuma ɗansa ko kaninsa kafiri ya rasu to ya halatta mutum a matsayin shi na musulmi je ya wanke shi dukkan malamai suka ce ya halatta amma imam malik ya ce a'a bai halatta ba eh to brandy kuma a abin da ya fi ko mustahabbi ne yi wa mamaci alola da kuma wato goge masa bakin shi mutum zai shigar da yatsansa cikin bakin mamacin haka nan in akwai datti a cikin hancin mamacin ko jini ko wani abu to mutum zai shigar da yatsansa ya wanke masa wannan wannan gurin amma imam abu hanifa ya ce a'a ba za a yi haka ba ya ce ba mustahabbi ba ne yin haka haka nan idan mutum yana da gemu haka yana da gemanya mai yawa to shin ya za a yi da gemu malamai suka ce za a iya a taje masa gemun da kum amma kum din ya zamto mai ba mai kucikucin abin nan ba haƙoran kum din su zama manya-manya ne eh mai faɗin abin nan eh amma imam abu hanifa ya ce a ba za a yi haka ba kuma ha'ila idan mace an zo wankan ta to shin ya za a yi da gashin kanta malamai suka ce sauran malamai suka ce za a taje mata gashin za a tsife mata sannan a yi mata kitso kwaya uku kamar yadda aka yi wa yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwaya uku shine a yi ɗaya ta dama ɗaya ta hagu ɗaya kuma a ta baya uku kenan ko yawwa imam abu hanifa ya ce a bar mata gashin ta yadda yake in an tsefe shi sai a ɗaure shi kawai shi kenan ba sai an kitse ba to shin mace mai ciki ne ta rasu amma dan da ke cikin ta kuma ana gani gashi nan yana motsi yana da ransa to ya za a yi eh an taɓa samun haka ko? ta aika ji aikuwa aikuwa to to kaji to to ai ga ga maganan nan abin ma na ne imam abu hanifa da imam shafi da imam ahmad imam abu hanifa da imam shafi'i suka ce za a je a yi operation a aga cikinta a fito da tsan imam ahmad dan hanbali shi a saboda alfarmar gawar ba za a tsaga cikin ba amma gaskiyar magana saboda ce ran a tsaga cikin dai kamar zai fi imam malik kuma a wata ruwayar daga gare shi ya ce a tsaga cikin a fito da tsan ya autar wayar kuma shi ma yana tare da imam ahmad dan hanbali kuma malamai sun ittifaki akan shin dan da aka wato aka yi barinsa wanda bai kai wata hudu ba a cikin mahaifiyarsa sai aka yi barinsa to shin za a wanke shi ne a sallace shi suka ce a ba za a wanke shi ba kuma ba za a sallace shi ba idan an haife shi ne bayan bayan ya wuce wata hudu wato dan wata hudu kaga sannan ba a riga an binne an an wannan ɗinsa ba ba a riga an busa masa rai ba eh amma wasu malaman suka ce idan har ya haura wata hudu imam abu hanifa ya ce idan har an ga alamar rayuwa tare da shi wato kamar ya yi atishawa bayan an haife shi ko kuma ya yi motsi motsin da ke nuna rayayye ne ko kuma an ga ya tsotsi nono bayan an haife shi to za a wanke shi kuma za a sallace shi in yi rasu imam malik ma wannan shi ne ƙaurinsa shi ma eh amma shi imam imam shafi'i ya ce ko da ko da dan wata nawa ne inda an haife shi to za a wanke shi amma ba sai an sallace shi ba mm amma imam imam malik ya da ba kan cewa an haifi jariri inda har yayi kuka ya ya challa kuka to ko daga sannan ya rasu to da shi da wanda ya shekara 100 a duniya duk ɗaya ne wajen gado zai yi gado kuma shi ma za a gaje shi kuma za a wanke shi da ya rasu za a wanke shi kuma za a sallace shi kamar za a yi kowane mutum to kaza malaman fikihu sa'id bin jubair ɗaya daga cikin tabi'a shi kuma fatawarsa shine duk yaron da bai kai balaga ba in ya rasu ba sai an wanke ba sai an ba sai an wato ba sai an sallace shi ba za dai a wanke shi a je a binne shi ba sai an sallace shi na eh annabi ga ba ita ce fatawar ta Ibn Jubair saboda haka na gan daga wannan bar mu karanta babin karshe sai mu tashi haka sai kuma karatu na gaban Allah yadda eh to shin mutum zai wanki mamaci wajibi ne sai ya daura niyya ko ba sai ya daura niyya ba amma imamu shafi'i ya ce ba sai ya daura niyya ba ita ce kuma maganar imam abu hanifa amma imam malik ya ce wajibi ne in mutum zai wanki mamaci sai ya daura niyya to idan wani abu ya fito daga jikin mamaci bayan an riga an gama wankansa imam abu hanifa da imam malik suka ce wajibi ne a wanke iya wannan abu haka nan imam shafi'i shi ma a wata fadar a wata fatawar da gare shi amma imam ahmad dan hanbali yace sai an sake masa wanka ma gaba daya in har wani abu ya fito a ta al'aurarsa to game da kamar gashin hamata fa ta mamaci da za a iya cizge masa gashin hamatarsa da kuma aske masa gashin mararsa imam abu hanifa da imamu malik suka ce makaruhi ne in mutum ya yi ma in aka kama wani yana yi mamaci wannan to ko ɗansa ne ko babansa ne to sai an ladabtar da shi sai shari'a ta ladabtar da shi amma imamu ahmad dan hanbali ya ce babu laifi babu laifi a cirewa mamaci gashin hamatarsa ko a gyara masa gashin bakinsa a gyara masa gemunsa sannan a aske masa gashin gabansa amma imamu shafi'i a jadidin kaulinsa da yake mazaba shafi'iya akwai fatawoyinsa na farko lokacin yana iraki to bayan ya dawo misira kuma sai da yawa daga cikin fatawoyinsa na can sai ya canza su shi sa mafi yawa za ga ana cewa jadidin kauli daga gare shi wato sabon kauli a mazhabar shafi'iyya yana da kauli biyu ne shi imam shafi'i to a wani kaulin nasu yace babu lifi ai haka in har ba wato ba mai harama bane wato ba wanda ya harama da aikin haji ko umra bane amma an wanda ya harama da aikin haji ko umra ne to ba za a yi masa irin wannan ba kaulan wahidan to anan za mu tsaya da fatan Allah ya fahimtar da mu abin da muka ji Allah kuma ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya yafe mana dukkan kurakuranmu Allah ya dukkan lamuranmu da lamuran al'ummar musulmi baki daya Allah ka fahimtar da mu addini na'am na'am na'am eh yana tafiya ne akan yaron da aka haifa bari yaron da aka yi barinsa eh wannan kawai sai a sai a wanke shi saboda jinin da ya zo da shi yawa amma ba za a masa sallah ba ba a yi ƙari sallah haka nan wanda aka haife shi a mace a mace an haife shi gashi nan sukutun mutum ne sosai amma ya zo ba rai to wannan shi ma za dai a wanke shi a je a binne shi amma ba za a yi masa sallah ba eh a a neman mutanen shi ne yafi saboda addu'a saboda muhimmancin addu'ar a nemo mutanen shi ne yafi yawa sai magana ɗazu da aka yi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo wankansa to sai sahabbai suka limauci wasu suna cewa to yanzu za a wanke shi to me za a wanka daga jikin shi shi babu dauɗa a jikin shi to me za a wanka to suna cikin haka a wani kaulin kamar yadda na gani a cikin wani littafi ausafun ausafun rasul sallallahu alaihi wasallam sunan littafin mai littafin ya ce suna cikin haka sai kamar gengedi ko bacci aka sai kwashi kawai sai suka ji murya haka murya ce tsakanin bacci da fadanki ana ce musu ku wanke shi shine ko da aka suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam me da shi dan ne ya so ya kawo musu wannan rudan su suka wanke shi amma da tufafinsa a jikin shi suka wanke shi sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma da aka zo wajen sallah to shi shine limamin kowa da kowa waye waye sai ya zo ya zo ya limanci waye sai ya zo sallaci shi ko ya jagoranci a sallaci shine limamin shine imamul awwalin wal akhir limamin na farko da na ƙarshe to da haka shi yadda aka yi an ce kamar yadda shi ma a imamar faki hani a cikin riyadun afham ya ce mutane sun yi koyi ne da mala'ika jibrilu wajen sallatarsa mala'ika jibrilu ne ya sallace shi ya fara sallatarsa sannan sauran mutane suka rika shiga kowa shi shi kaɗai kai kai kaɗai za ka ji ka sallace shi ka nemi albarka da dalilin sallatarsa ba wai ce to za ka nema masa ba sauran mamata kan duk wanda ka zo yi masa sallah ai a cikin addu'ar ma akwai ko alama la ta harin ajiran ku wala ta tunna ba da wa gafir lana wala ya rabbal alamin shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai ka da yi wa Allah kirari kuma kai masa salati to annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ya gafarta masa mi ai bai da bai da laifi sai kai ka ce Allah ya gafarta maka kai din saboda shi eh yawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya gafira laka Allah ma ta kaddama min zambika wa ma ta akhara haka ubangiji ya gaya masa ƙurewar yabo cikin da za ka yi da yabo a gari shi sallallahu alaihi wasallam da ubangijin shi ya gaya masa abin da ya fi wannan eh Allah ya ba mu albarkarsa na'am su zama cici ta ƙarshe shi ne mai addu'a na'am sallallahu alaihi wasallam na'am na'am eh kware da gaske wankan mamaci ai gashi ma mun yi magana ba yanzu farilla ce ma ta kifaya farilla ce ta kifaya eh سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين